على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba talatin kenan ko ga watan Rabi'ul Awwal na da talatin dai ko talatin ne ko zai kai ma talatin ne talatin yau ga wata na wasu na cewa ɗaya ga wata eh amma dai talatin ga wata da biyu wani lawo da hijira na da shekara dubu da ɗari da arba'in da hudu bayan hijira daga makka zuwa madina a kalandar nasarar kuma ashirin da shida ga watan ga watan goma dubu biyu da ashirin da biyu wannan lissafin na ashirin da tara ga wata ba daga gida nake ba sun shi yasa za mu yi karatun karshe da littafin aro tun da muka fara yana da shi da ce da na shigo da littafin da ya sa na daɗe akwai wani ɗan kwamitin ganin wata sai shi muka daɗe da shi a cikin jukun to har wannan maganar mun tattauna yake cewa yau talatin ga wata da ka an ce mashi wannan wata ya cika ki ne ce wannan ya cika da gozo automatic ɗaya ga wata ina ga mutane da yawa za su san shi wani ɗan population fari haka kusan sakataren kwamitin ganin wata na ƙasa gaba ɗaya kusan su ne jigo ko ka kira fadar sarkin musulmi ka ce ka ga wata sai ya kira me ke faruwa suka ce mace a hajji wannan magana an gama da ita mun tattauna hatta wayannan abubuwan cewa an samu gyara sosai amma da an ta ɗaukar azumi watan bai tsaya ba ya ba mu labarai sun kai goma daga an ce an ga wata sarki zai rubuta ila daga nan gari mai girma sarki zai rubuta ko fata sarki ko hakimi to nan tashi dole a rubuta har da sunan wanda ya faɗa wanda yake ya ga wata da lambar wayar da adireshi su kuma tana tira wajen su za su a nemo mashi kowa ya a ji a kokari a nemo shi yau ya ce ya ga wata cikin dare za su gama yi da sassa ta a nemo kowa ya gobe kamar yanzu ya kira shi ya ce jiya ina kace ga wata to wasu da an kira su sai ce a wallahi su da ma dai neman albarka ne amma su ba wai sun kai shi bane wasu ma dai tunda ana ta ganin wata da su ba su ba sun gani ba da ɗan samu albarka a ga wata musulmi siyasi. Da za ga dai kawai sai a tashi ba nan. Ya ba mu labarin ce wani gari ya kashe ga wata liman da na'ibi da ladan su suka ga wata. Sarkin garin ya rubuta aka sanar aka kira sarkin musulmi da suka ce za a su garin a kan da shi aka ce. Ana zuwa ga kirarar na'ibi. Ka ga wata ya ce ya dai dan fara haka dai inda inda ga sarki a zaune ga na'ibi ga na yi ga liman ga dadan ga su yan kobi kaga wata ce shi ke na gani yace ya kai ka gani yace a to shi dai ya gani yana turukon Allah shi ma ya nuna mashi wata ya samu albarkan nan yace to tun da ya jan cewa ashirin jiya ashirin da tara kawai sai sai shiga masallaci yana kina raka'a biyu ya daga hannu yace ya Allah Allah wannan wata Allah ka nuna mai ya ce wai ga wanda zai haka wajen arewa kawai sai ya ga wata kirkice ya taho da shi da gudu ya maza ya wuce haka kawai sai ya fada ya ga ce to shi kenan ya kai ladan ya gani suke to ne tun da na gan shi hadar ya komo shi ce la ga wata sai ladan ya ce raki yace har ya fada sai watan ya dawo ina da ya gani sai ya koma muka aka ce to zai ka nuna mana sai yace wai anan ya gani ta kara maka Allah yanzu wata a arewa yace na rana ta fada yace nan ta fada ka taba ganin ya ce to a dai ya akuwa matsala ce da san san mu ta ba albarka ya zo ya san to suna kokari kwarai da gaske wajen tantancewa galiban har yan kwaya a bidar ba ta ba gani ba da aka turke mutumin ya kai ka ce ka ga wata ce shi ba shi bai ce masa a yada ba amma ka gancin da shi gaskiya bai ganki ba da aka bincika sai a ga kwaya ya ta suka yi ta sauke taki kin sa ta har yamma to ka gwanda ita kwaya ne haka zai ga wani wanda ya kusa a tashi su suna kokari har gab da magriban nan wajen biyar da wani abu sannan ya wuce kaduna lallai suna kokari to sai aka yau talatin ga wata tabbas gobe kai tsaye ɗaya ga watan rabiul al-akhir kenan wata da hudu a kwanakin na sauri sosai kan azumi na ta ƙara matsowa ta saura wata shida da zai wuce da gobe saura wata biyar kuma na kai watan hudu biyar shida bakwai takwas shi kenan sai kuma ramadan to wannan shine darasinmu na ƙarshe kuma darasi na ɗari ce a cikin darussan da muka yi a wannan littafi na tufatul mawlud bi ahsanil mawlud wallafa babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mace rahama wanda ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 751 bayan hijira za mu tashi da yake ta fa'iza jawaza al-mu'minuna sirata idan mu'minai suka ketare sirati wala yadusuhu illa mu'min ba wanda zai tsallake sirati sai mu'mini tun a nan duniya a salon zance na hausa za gana da wani ya tsallake sarati ila jarabawa ya ce ya gama lafiyarsa ya tsallake sarati ila wani gwaji ya kai mai ko wani karko aka yi mai ya tsallake kace ya tsallake sarati kaga al'amarin kenan akwai darasi da a ciki akwai abun lura to shi wannan sarati wala ya dudu illa mu'min ba wanda zai tsallake shi gaskiya sai mu'min wanda ba mumini ba ba yadda za a yi tsallake waɗancan kalaɗe da aka yi magana da yadda aka zo da zumunci kan sirafi an kuma ba shi umarnin duk wanda ya keta alfarmar zumunci zumunci ya tunkuɗa shi ya fada haka shi yanzu ba zai tsallake ba zai zauna a wuta gwargwadon abin da Allah ya kaddaro ya asaltu da shi a matsayin shi na musulmi amma wanda baya kiyaye zumunci haka amana ita ma ba ta umarni cewa ta hankada wanda bai kula da ita ba shi ma zai zauna a cikin wuta gwargwadon abin da Allah mutunci sarki ya kaddaro ya zauna kama duk wanda ka ga ya hausa rafi kuma ya fita fa'alam annahu mu'min to ka tabbatar wannan mutumin mu'mini ne to wala yujuzuhu illa mu'min ba ne sallake shi sai mu'mini malamai na duba idan ka kalli wacce ke daɗin da ya yi amfani da ita tana maka nuni da cewa abin tabbas ne tabbas abin da yake tabbatacce a da'ira ta sharfiya ga da suka samu shi ke sa idan kuma wani abu ne da ke faruwa yau da kullum ko kuma in ya faru ba zai tabbata ba za a iya cewa in ya yi allazina amanu idan kumtum ila salati faqtilu wujuhakum duk sadda za ka yi sallah to sai ka yi alwala amma da ya gaba a ayar ke ce wa in kuntum junuban fasahar kenan akwai lokacin da zaka zo sallah ba ka da yana ba ba sai kai wanka ba kenan shi saboda ba ko da yaushe ke faruwa ba sai aka ba shi ɗin wancan kuma da din din din yana nan sai aka ba shi ƙiza to idan mu'minai suka tsallake sarati jumla ita rabiya shine wala yadudu illa mu'min babu wanda zai tsallake wannan sirati sai mumin aminu min dukhulin nari a lokacin za su aminta daga shiga wuta in an ce al'amnu su samu aminci da cewa tabbas su ba da wuta ba ne amma kuma akwai wata matsala da za ta faru wajen kuma suna kunaka daga nan kuma sai a kare an riga an faɗa masu so daga sukkari tun a nan duniya ana kammala ana tsallake sirati ba abin da ya rage a gaban bawa sai ga aljannan da ya muna ciki to ga sai sun tsallake kuma da baya kafa da sauran kuma magana tana nan amma mun yunkura musulmi sun yunkura za ta ce musu su tsaya akwai magana a lokacin hankali ne tashi to menene na cewa a dakata me ke faruwa to sai a tsare su alaƙan tsaratin akan wata gada bayan aljannati wan nari tsakanin aljanna da wuta su dai sun sha ba za su shiga wuta ba kamar sai ce su tsaya akan wannan gada a nan za a turke su a nan za a tsare su fa yuqtasu li ba'dihim min ba'din mazalim kanat bainahum fi dari dunya daga nan sai ai musu kisasi kisasi shine ramuwa idan wani yayi a rama wanda wannan ramuwar ita ce sirri na mu zauna lafiya shi za ka samar da shari'a aka samar da kotuna aka samar da masu shari'a shi yasa ba za ka in ka kalla wani hukuncin ka ce ba a yi tausayi ba Allah ba kake a takin matukar ba cewa ka yayi ta tsora ya ka sa ba in ma ka san tsora ne amma ta ya ce kaza ko mazo ya ce kaza hukuncin kar a kalla zatin in a kalla al'ummar wani ya yanke hannu wani kawai ya sa wuka ya danne ya yanke shi ke nan wanda bai mai hannu daya aka kama shi shari'a ta tabbatar da cewa a yanke ba buƙatar wani ya zo ya ce ai a tausaya shi a gyara mai kinai walakum fil qisasi hayatun ya ulil albari wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafs wal 'ayna bil 'ayn sun ya taba a taba mai to an je lahira za ya ji da ke cewa qisas amma kisasi nan ba wanda ya tafi rayuwa ba wanda ya tafi wani abu mai kama da wannan kananan abubuwa ne waɗanda suka faru na tauya haƙƙi su ne mazalim na tauya haƙƙi kana bai na fi darin duniya waɗanda suka faru a tsakanin mutane a wannan gida na duniya hatta idza uzibu udina lahum fi dukhulil janna har idan aka tsaftace mutane aka tsarkake su daga wancan cin zalin da tauya haƙƙin da ya gudana a tsakaninsu daga nan sai a bai wa musulmi izini kawai sai a shiga da janna wani menene mazalimin da ke nan mazalimin da ke nan ba ma iya rabuwa da su sai sa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka yi mu'amala da mutane wanda daga cikin abin da ba makawa sai ya faru shi ne za su tauye haƙƙinka kuma kai ma za ka yi wa ka tauye haƙƙinsu kama annabi ce ya fi maka alkhairi akan kawari da samu dogon dutse ka je ka wani ce a wancan dutsen da kuke gani na zuba ko wancan dutse na jihar kaza akwai wani kogo a cikin kogon akwai wani daji bari ma in je in yi rayuwa ta ni kadai tabbas ka kubuta daga ka cutar da wani bala na har ka samu zuri kuma ka kubuta daga wani ya cutar da kai har ma ya bata maka ne baka taka ba kowa ba baka zubar wa kowa ba ba kuma kayi asarar ladar da ake samu a mu'amala kuma ba za ka tsara rayuwa ba to mafi alkhairi din ka yadda kai mu'amala da mutane kuma su mutane da suke gani yadda ka san nau'ukan kasa kamar yadda bayani ya gabata haka muke kowane nau'i na kasa da ka sani akwai iri yangargari ne gurinci ne yausayi ne marmara ce duk gashi nan kowa kuma da irin hali to wannan mu'amalar da muke za ga wani na iya sauya haƙƙinka wani abin ɗan ƙarami ne kai ma ka damu ba ka wanke takalmi ka zo ka ɗan jingine shi nan ka ɗan kauda shi daga gefe amma wani ya aka ya aka ya zai ya kabar maka takalmin ya faɗi wani da ya zo shi kuma ya kwalla da shi ya wurga can jikin mashin wani shi kuma ya zo wucewa ya sa kafar shi ya damfara kaga su uku sun cutar da kai ka zo ka kalla ka za ka wanke takalmin da kila naira hamsin kila ɗari kila kaza sai kama ba komai sai ka ɗauko ka ɗauki dokin ɗanka ka goge ai masallaci ne ƴan uwa ne wanda da a ce sata takalmin ɗaya aka yi sai ka dawo ka ce mutane an man sata kuma in aka gano wanda ya sata za ka yi baka yafe ba amma wancan taka maka takalmin da za a ce ai wane ne ya yi maka kwalla ne ai wane ne ya taka sai ka ce ai uwa ne ba matsala amma ranka ya so wannan mazalim ne ko kuma wani abu na magana akwai magana da take ta sirri tun mutumin da kuke magana yake wani zo mana da zai fara baka labari ya wai ga haka da lisanin hali na taimaka magana ta faɗa maka sirri ko mahaifiyarka ba za ta faɗa mawa ba ko da kin sai ce ko mata ko sai dai ta mahaifiyar wata ta take kai mata ba yawa to ko me ɗakin ka ba za ta faɗa mawa ba wannan sirri to kila sai ka je ka tona daga baya da abin da ya ji daɗi mazalim ne wannan mazalimu ne ɗan ƙananan abubuwa wanda za a zuka mun ba komai ba ne amma ba a so a shiga aljannar da su su ake a tsaftace zukatan mutane su zama ta kuma wannan zai nuna maka cikar adalci irin na Allah ni da kai da ya dillide mu da rahamar shi ce zai shigar da mu aljanna in ya ce wannan abun mu yafe ba zai wannan kisasin ba ai mu mu aka yi wa gata amma a adalci na Allah duk da haka zai wanda kuma wannan mutunta wanda Allah yake mana a matsayin shi na wanda ya halice mu mu ba ma mashi irin da a matsayin na shi ne ya halice mu yanzu ka duba ba duk wani kira na kaskanci Allah baya mana shi a Qur'ani wanda ya ga dama zai iya cewa ya matsiyaka kuma dole ma nufa ya marasa mutunci Allah ya kira mu da wannan suna haka za a faɗi ta Qur'ani kuma za mu amsa kuma ni'ima ce a ce Allah ya kira mu da ya marasa mutunci amma daga ya ayyuhal ladina amanu kaga girmamawa ce ya shi yace mai imanin kuma imanin ba zai amfane shi da komai ba mu abin zai amfana da haka ko bai kira mu da shi ba bai ko amma kuma sai ya kira mu to zai iya cewa to akwai dai wasu sun taba wasu amma dai wannan duk ba komai su wuce a'a sai a ce to a tsaya a yi kisa kai ka taka mishi kaza kai ka kalle shi iri kaza mutana ya yi sabon dinki baka ce Allah ya sa albarka ba zai ji daɗi ba kuna tare ku da dare kawai ka raba gida ɗaya al'umma ɗaya to kai ma zuwa dinka maka taka kai ma ka fito kana jin daɗi shi ma ya kalle ka ya banta ya rama shikenan wani yadi ne aka yi asusu aka siya baka ce yadin ya yi kyau ba baka ce ɗinkin ya yi kyau ba baka ce turaren na da duk a rara ba dan wayannan kananan hukumin to sai dauki kisasi a kai sai a shiga da janna ba tare da kowa na da matsala ba to kaga kenan wannan yana nuni ga cewa mu'amalar da muke wani na taka haƙƙin wani ba ita ba ce matsala babbar matsalar ita ce kai da ka take haƙƙin ka san ka take ba za ka nemi akuwa ba kai kuma da ka nemi akuwa ka kiya cewa to tunda dai ka san ba musan yi mu'amalar da yi alimamu suyuti ne sun iya tunawa lokacin da ya gama rubutun littafi shi na alifikan alifikan ulumul quran yake ta walastu binakin min maqalati fa'ini walau kunta fi zarin ala jabalin wa'ad ce ba zan tsira daga surutun mutane ba kamar yadda imam al-harim da yake cewa mukaddimar ta makana cewa in dai za ka ɗauki alƙalin ka kulla kalma da kalmomi da jumla da jumloli da sunan wallafa kuma wannan rubutun naka ya fi ta hannun mutane to ka saba ba wa kanka sai an taba ni surutu kam sai da wanda ya kamata yi da wanda bai kamata ba don haka dan adam ba zai iya kubuta daga irin wancan ba kai ba za ka kubuta daga bakuna da sauya haƙƙin wasu ba dole sai ka yi ma wasu kenan wasu ma ba za su iya kubuta ba kai ma sai sun yi maka yasa Allah yake umurkar mu da mu rika afuwa mu rika yafiya fal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfir Allahu lakum yace fa idza taqarra ahlul jannati fil jannati idan ‘yan aljanna suka tabbata aljanna idan ni'ima ya zo hannu an shiga an fara morewa wa ahalun nari bin nari kuma ‘yan wuta suka tabbata a wuta Allah kiyaye uciye da mauti kawai sai a zo da mutuwa ita wannan mutuwar da ke haɗa kashi ba ita za a zo da ita sai da ta ratsa za ka ji kawai ana ta kuka kuma ga tana ta ratsawar kuma sai ta zo ba makawa za ta zo maka ko ina ne ko kana tsaye ko a zaune ba ta kunyar suwa ne da tana da makangara ne ai da na maru da bai mace ba ko sai a zo da mutuwa fi suratin kamshin amna a wani mutumi ko kosasshen rakuri da yake mai mai mai kitse da sauran lafiyayye dike fa yukafu bainal jannati wan nar sai a tsayar da mutuwa tsakanin aljanna da wuta sun mai yukaru sannan sai a ce ya ahalal jannati ya ɗan aljanna fa yattabi'una wajili sai su leko cikin tsoro sai shi kuma faruwa mun shiga aljanna kuma mun ji wani kira mene ya faru bai baya ta haifar sun mai gado ya ahalin nari ya ahalin nari ya ku yan wuta fa yattabi'una mustabshiri sai su dai ko suna masu bishara suna zaton za a ce su fita. Ce to, ta nuna, ta samu, sassauci ya zo, ga Allah nan na kira. Shi ke nan kwayo ga rufi ya ce, hal da arifuna hada, shin kun gane wannan? Bai kulu na na'am. sai gaba ɗaya da ɗan wuta da ɗan aljanna sai su ce eh wa kulluhum qad arafu ashe kowa ya san mutuwa ai mun gane ta ai mutuwa ce ta yi aiki kamfanin da ba hutu ba wuce kullum aiki suke kullum ga nan ga aiki nan ga wane nan kuma ba sa jinkirtawa ba sa karawa yadda aka ce su dauka haka za su dauka sai su ce fayu kadu sai ce hadal maut wannan ita ce mutuwa ai hada huwal maut ya ce hada mautun ba to da ka da wancan haka hada huwal maut to wannan da kuke gani ita ake cewa mutuwa fayu ba ku bayanan jannati wan nari sai a danne ta a yanka a tsakanin aljanna da wuta a zai ba ta mala zai yi wannan kenan mutuwar ma za ta wuta shi mutuwar za ta wuta kaga kenan ba aikin sa kai take yi ba ya aikin Allah take yi yadda ta gama ita ma zai mata ritaya ritaya shine a yanka ta mutuwar to an kika zauna nan malaiki zaki nan ba a mutuwa kuma la yamutu fiha wala yahya لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك الذي كل كفور من اللمس الجنسل في كفر ثم يقال فيك يا أهل الجنة خلود ولا موتى يا بوين الجنة تثبت باب متوى تزونا أولا جدان نعمة باب متوى ويا أهل النار خلود ولا موتى ya ku ‘yan wuta ku zauna a wannan gidan babu mutuwa. Abin na ko ba faɗa ba yi, ya kuda magana, ya faru tun mutum na ɗuban mani har an zo shelar ta ƙarshe cewa an shiga da janna ba mutuwa, to me zai karo kuma an gama. Sai dai mu sai fito hadin arwa ila biladin afra, mu sai ga wasu bayanan kuma na aljanna cikin wadda wanda san shi shi malam. sura ta yan aljanna za su zauna a cikin aljanna babu mutuwa cikin ni'ima ma da mace samawa da haka yan wuta su ma za su zauna a cikin wannan gida na aljanna ayoyin da ke cikin suratu fatir duk sun tattauna wannan cewa yan aljanna ba mutuwa haka za a zauna cikin ni'ima cewa ba za a mutu ba ma wani bangare ne na ni'imar yan wuta kuma haka za su zauna cikin azaba kuma cewa ba za a mutu ba wani bangare ne na azaba a sun tsara na ce su malaye mutu fi a wala ya hai sannan yan mutu ba za su yi rayuwa ne ba za su mutu ba a ciki ba nan tana su huta wala ya haya sannan ko ba za su rayu ba in ka ɗauko da su daga fadata da yake su ma'aura suna kitaban da zai na safai na mina ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah Allah ya raba mutane zuwa gidaje guda akwai mai sako dan taba gidi da ba karatu akwai wanda yake dan tsaka tsaki sannan akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda shi kuma ya riga ya tsere ya tsere wa sa'a ya tsaya ya bi Allah zalika huwa al-fadlul kabir wanda yake babbar falala yana ce jannatu ajini yadkhulunaha su duka hukuncin aljanna za su shiga yahallawna fiha min asawir min zahabin wa du'a wa libasuhum fiha harir za a ciyar da su addadi za a yi masa ado da tufafin alfarma na zinariya da dubu ga kuma tufa na hariri za a yi masa ado da zinariya da da azurfa a cikinsu sannan ga tufafi na hariri sun saura wadda ba sun fi a hari za su gode wa Allah wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana la ghafurun shakur Allah mun gode da kake mana da bakin ciki a gama rayuwa ta duniya a gonan lahira a shiga wuta to ai abu yayi muni kenan na muna godiya da ka tafiyar mana da wannan damuwa da irin wannan bakin ciki lallai ubangiji mu mai gafara ne mai godiya lallai a hallara darin mukamati min fati wanda ya zaunar da mu gida na abinci gida na karanci da falalar la ya masu na fiha na sabu wa la ya masu na fiha duhu da jiya ba ta tafi san aljanna kaga kuwa nan ai akwai gajiya a ce an kosa duk wayannan abubuwa ba su a cikin darurorin da ɗan aljanna za su fuskanta kaga yana wannan ayoyi suna maganar zaman ɗan aljanna a aljanna su dama ba shi ta to sai Allah ya dawo ya tsora game da kafirai wallazina kafaru لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور sai da aukan kafirai sai sai kafirai waɗannan da suka kafirta to lahum naru jahannam suna da azabar wutar jahannama la yuqza alaihim fayamut Allah ce ba za mu gama da su ba balantana su mutu kuma wala yukaffafu anhum min azabiha kuma ba za a sassauta masu azaba ba to kazalika najzi kullu kafuri haka muke saka wa kowane irin kafiri Allah ce wa yastarihuna fiha dan wuta za su ta ihu da kururuwa a ciki daga nan sai muke karu koma ga Allah rabbana ya ubangiji mu akhrijna Allah ka fitar da mu na amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah ka fitar da mu daga wannan azabar ka mayar da mu duniya za mu aikata kyakkyawan aikin da ba mu kasance muna aikata irin shi ba lace awala nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nabi sai mana shuru sai ba mu raya ku rayuwar da ta isa ku wa'azu a ciki ba amma ba ku wa'asu ba kuma wata a kumun nabiru ko mai gargadi ya zo muku wasu ma da wasu sirri suka ce na jira nan hurgula kuma hurgula ta zo muku duk ba ku gane ba kama mai hurgula na sata wannan ba mai san inda aka dafa ba a kama mai hurgula zai zuwa sallah bai san inda aka dafa ba shi ma ana ce mashi notice ɗinka ya biyu appointment ɗin ya yi reki documentation ake maka ritayar ta mato an fara maka training irin na rayuwar masu ritaya duka ba shi ne wajen dai kada a yi maka fatsam a ce ya haka ya hukumun da ne ya ta masa cikin sarki yake cewa fa duhu fa ma da walidi na min ai ku je ku ci gaba da tantanar azaba Allah ku cikin sarki bai sanya ma mataimaki ga azzalumai ba wani shi ne bayanin malam na ƙarshe ya kammala littafin shi kenan sai ce fa hada akhiru ahwali hadhihi nutfa to waɗannan fa su ne ƙarshen yanayi da wancan dugon maniyin zai biya kai zai biyo ta kai allati hiya mabda'ul insan wanda wannan dugon maniyi shine farkon dan adam yanzu in ka kalla za ka ga kafin da dama kuma dukkan mu mutu to amma darasin da zaka iya dauka shi ne a cikin duk waɗannan matasa da muka wuto dan Allah akwai matakin da dan adam zai kuyi kirce ce wai an san ko shi waye babu to amma kuma haka muke cewa zan nuna maka ko ni waye kuma ya tashi ba Allah zai faɗa mawa ba ya Allah wane ya ka kuma gaba ta zuwa ka ce in ka taba su a tete shikenan zan faɗa wa Allah masu hankalin ciki da sun ji an ce wani zai mana wa Allah sai hankalin ke kai sun san suna da gata to sannan a cikin wancan matakan akwai wani mataki da za ka ce shi ne mataki na morewa rayuwar duniya ai Allah ya tsara duniya kawai rayuwar da zai mana dare kaga shi dan adam sadda ya fi kowane lokaci son ya ci daɗi kuma daɗin ya mai amfani kuma daɗin ba zai cutar da shi ba kashi casa'in da takwas talakawa ne a lokacin kana da shekara sha biyar ashirin ashirin da biyar talatin galiban ba ba kayan aiki kana kaiwa talatin talatin da biyar arba'in ba a lokacin ba ne kayan aiki suka zauna an yi aure an samu aiki jari ya zauna sai likita ce ban da rabi banda naman kaji a yawaita shabbiyar shuwaka ga koshi ga kwanan yunwa shawar ma kowa ne ne daina sauran wannan a rika yawan yin maka dambu a ci karama ka yawan ka cin kabewa da na jikin goro shike in kuma girki ban gyada ma ka daina sha magi ma ka bari gishiri ma ka gyare suga ma ka rika ji a hankali idan ka zaɓi irin kaɗan shi ke duk kayan daɗin likitan ma kamar ya san su ne ka fi son yi masa cikin da dai da ka gani haka ban da yi sai da ka gaba a cikin bayan ka deka sai ga koko ɗin aya ne ko dogo ya kasu ke nan amma waye waye da wancan na romomin ya ce kar a sha su to kaga lokacin da kake za ka more wa rayuwar ba abun more rayuwar sadda kuma kake da abun more rayuwar ba buƙatar more rayuwar ka wuce wuce za ka Allah ya tsaro rayuwar harkin na adam ba kowa ba ne da zai zai kika baki ko ɗan adam ba kowa ba ne da shekan zai iya samun dama har ya ce kai ka rabu da wancan bayani ai kai wani ba mutum ba kowa ba ne ya ce wannan fa su ne fa matakai da ɗan adam ke biyowa tun daga dugon maniyi wanda shi ne farkon ɗan adam wa ma bai na adal mabda'i tsakanin wancan mafari daga lokacin da mutum ya zama dugon maniyi a cikin mahaifa kwana ɗaya ko biyu wa hadhihi da raya da wannan ƙarshen to ahwalun wa asbaqun to sune halaye na rayuwa kuma sune asbaqun sune matakai kaddaran azizu da alimu tanaqqula al-insani fiha da Allah mai mabuwayi ne mai ilimi masani ya kaddara wa ɗan adam ciratuwa daga wannan halin zuwa wannan halin shi ɗan adam baya da wama a hali ɗaya wala ya dumu ana halin da a sha ita wannan duniyar ba ta da wama a hali ɗaya sai sa lokacin da ka ganka ba ka da lafiya kar ka yanke ma Allah kauna ka taɓa samun lafiya kuma wancan wannan rashin lafiyar da kake yake maka bushara kuma za ka samu lafiya kamar lokacin da ka cika lafiya ka taba ciwo wannan lafiyar da kake jin daɗin da nake gaya maka akwai alam ka bi a hankali za ka iya rashin lafiya haka wadata ma take kisa suke cewa ita lafiyar ba ita bace abin alfahari babbar matsala shine gazawa wajen cin gajiyar lafiya talauci ba shi bane damuwa gazawa wajen cin gajiyar ko iya talauci ko kuma cin gajiyar wadata ilimin ko karatun ba shi ne matsalar ba gazawa wajen cin gajiyar shi ko biye wa jahilci to wannan a wannan halin ne mutum zai kai tirata daga wannan halin zuwa wannan halin daga wannan halin zuwa wannan halin in ka ga mutum a kunci yau gobe sai ka yi lokacin mallam ɗaukin sarki ya warware maki abubuwa sun dawo daidai kuma musibar wani sai ga ta zama da kairi ga wani duk din yadda ake kukan nan ko da ke kukan da muke yi yanzu mu yan Najeriya har da na rashin tauhidi da na rashin gadari ga Allah zaka je ka ji ana ta kokawa ai ba ba ku shi wanda ya ce ba ku din shine kuma zaka tsinto shi a wani babban gidan cin abinci kuma shine gobe zaka tarzo a rushe gida ana gyarawa kuma ya yi kuɗin goro ya ce ba kuɗi ya ce rayuwar ta yi kunci to lokacin da ka ga wani bai da shi to a lokacin kuma wani bai taɓa samu irin na wannan lokacin ba lokacin da eh haka ne Eh, shi kuma ta ɓaci ke nan, wani kuma yi ke shi kuma sai ya yi ta mai murna. Akwai wannan. haka kuma da ya samu za ga ya ba wani bigere isani wani kuma a ba shi bi isani wani a ba shi kani haka Allah ya tsaro fita rayuwarsa gudana to haka yake tunatar da mutane daga mataki zuwa mataki yace wa ruquhu laha sabqan ba da sabqi kuma haka dan adam zai rika hawa mataki bayan mataki yanayi bayan yanayi mene yake jiki yanzu zai iya sani amma me zai faru an jima bai sani ba yace hatta yasi da ila ghayatihi min as-sa'adati wash-shaqawa daga nan haka dan adam zai ci gaba da gungurawa har zuwa lokacin da zai kai ƙarshen shi ko dai rabauta ko kuma siyasa lahira shi ne shi da wuta ko mu ce zama ba shi kai shi a dama ya wuce aljanna ta yi samu dace ko kuma a bashi a hagu ya wuce wuta ta yi sai wannan shi ne dan adam da duka na sai ga dan adam ba kowa ba ne yasa duk yadda wani ya ji cewa shi ne to akwai yanayin da da ya yi la'akari da su ya bai cewa shi wani bane shi ne kawo aiki da cikin surka abata ko ce da insanu ba akbar an tsine wa dan adam an tsine wa jinsin dan adam wasu daga cikin yan adam kenan ma akbar kai mamakin kafin ce wani dan adam ke wasa shi dan adam ba kowa bane amma kuma za ga har Allah ma ne yake a kai yace min ayi shay'in khalaqa wai dan adam wai daga me yaka halitta shi ne abe cika baki ai ya kamata su sadarin da aka yi mutum din ya zama yana haskawa mutum Allah ya ce fa dan adam ne sai min nutfati mun halitta shi ne daga dugon mani khalaqau daga nan Allah ya halitta shi fa qaddarahu ya kaddara mashi zama a bisa zama duk daga dugon mani sun masabila yassara sannan ya hore mace hanyar da zai fice zo duniya Allah shi ya hore hanyar sun ma'amata sannan Allah ya kashe lokaci ya kai gada ce shi kenan malaika karbo rai shi kenan an gama mutum ya wuce ba aka bara kuma Allah ya binne ya gane ya aiko manzo ya bayanin yadda ake binnewa mu ke rasu a je a binne shi ثم إذا شاء أنشره sannan sadda ya in Allah ya ga dama ya tashe shi mana sadda ya ga dama a lokacin zai tashe shi ba su ce mashi ba yau ba ko gobe kalla lamma ya kafe ma amar bari dan adam bai aikata abin da aka umarce shi ba bai yi ba Allah na kokawa da mu ƴaƴan adam wa qala rasul ya rab inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura al'umma ne ke kokawa shi ina mu yan adam sai hakuri a basa aya ta shabuɗin zuwa shirin da mana ke faɗan arunza al'azima muna roƙon Allah madaukakin sarki mai girma ayyada alana min alladhina sabaqat lahum minhul husna da Allah ya sanya mu cikin wanda cin nasara da rabauta a wajen Allah so riga sun gabata to da dai Allah ya riga ya kaddaro cewa wani mutum dan aljanna ne shi ke zaka karfi ta yake saka kullum mu sai roki Allah ya sa muna cikin waɗanda rabansu da dacewarsu da cin nasararsu a wajen Allah so daga sun gabata wala ya ja'alana min alladhina ghalabat alaihim ash-shaqawatu fa khasiru fid dunya wal akhirah kada ya sanya mu da cikin wanda iyarsu ko rashin rabansu ne rinjaye ta bangaren su fakasiru sai suka yi asara cikin duniya da lafiya a duniya da lafiya wanda wannan jumlar ta kin ga da can ai kaga ayyada alana min alladhina sabaqat lahum min husna inda mutum ya riga ya zama cikin waɗanda Allah ya kaddaro wa rabonta ya tsaji yan aljanna kar ka jamu da wahala da kake gaina ta duniya ba wahala ba ce to shi ko wanda aka riga aka kaddaro mashi wuta sun yadda ka ga yana jin daɗi wallahi a wahala yake to da wannan jin daɗi ba zai dawwama ba tana gani mai jiran shi na azaba ya nanninka abinda yake jiran shi na abin nan ko ya nanninka abinda ya baro na abinda yake girgawa a matsayin jin daɗin duniya inda kun sami du'a lalle Allah ne ci ne kuma da karbar addu'a sami wa nan sami'a bi ma'ana ajaba na za in ji du'a Allah da ka ke gani shi ne ne iya karbar addu'a wa huwa hasbuna Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma Allah shi ne mafi cancantar abin dogaro ga mutane shi ya fi cancantar a dogara ne ce amin wanda bugun ya sa amin har guda uku Allah ya karba mana, Allah ya karba mana, Allah ya karba mana. Ya kawo su haso, ce alhamdulillah ya rafi da alayi, godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu, وصلواته على خير خلفه محمد خاتم النبيين كما سير الله تثبت جمتي أن خير حدثتم أنت شين محمد صلى الله عليه وسلم شكبك النباوة وعلى آله بإيالي إليه وصحبه تتحبيه وسلم أجمعين لكم أن يتبقى يثبت أجريش غباتا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب دبارة باب كرمي سيد ألا مدوكي جرما دبارة وايو هجما وريوا باسا سامر ودمتن كومي باسا سامر ودمتن كومي أدل ألا يقداما شيني زي فارو ومتن ولو كانت الأرض متجرية على الهجاء alakin da izan min jahadi inda ba hali kamar yadda abu da ma yake bari wannan shi ne karshen bayanai da malam ya tattara cikin wannan littafi na yi mai matukar muhimmanci na tofatul mawdu da hakamin mawdu yanzu ka ga su wannan jawabi ba ka koma sababi na wallafa littafin kamar yadda bakar abdullahi abubuwa ya faɗa mun mun faɗin da a ranar darasin farko ya yi ne saboda yaran da ke zai ba ɗan shi bayan matar ta haihu kaga ya gaskana mana da ga abu ma na haihuwa ta zama ne albarka ga shi muna ta amfana yau da haka wannan darussa ne masu matuƙar muhimmanci da ya kamata mu ɗauke su mu kai duniya ta aiki kuma su canza rayuwar kuma su haskaka mana kuma su taimake mu wajen rage wasu daga cikin matsaloli da ai muke fuskanta ko muke sauka ko muke aikatawa da gangan musamman a baji na tarbiyya sannan ka cokan a dunkule za ka littafi yana koyawa mutum ya san ko shi waye in ka karanta littafin ne yanzu ka dai kwas ne shi kwas ɗin shi ne kai waye yanzu ka ka san kai waye hura hanci inda alfahari kai ba kowa ba ne ga dai farkon mutum alam na kalu kullin ma'in bahi wa dallahu bi qararin makin ila ajalin معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ga farkon mutum to tsakiyar kuma ne ya tafiyar ƙololuwar tsakiyar Allah ya baka lafiya sai ta fantamawa za ta gushi sun maradar na ku asfara tafili ko kuma a baka mulki ko kuma a baka wadata ko kuma a baka dai wani abu na daraja a tsakanin mutane duk abin da kaga an baka an taɓa ba wani kafin sannan duk abin da kaga an baka ba shi ne karshe ba su za ka mutum ba zai zai ya yi kwas ɗin da ya yi ko fil ɗin shi shi ya fi kowane fil tatta wannan fil ɗin naka shi ne ma na baya saboda da nan baka san Allah ba fil ɗin da ya fi naka shi ne fil ɗin sanin Allah duk da ka san Allah ba da wata kika baki ba za ka darussa ne masu matuƙar muhimmanci kuma zai koya mutum rayuwa zai mutum yau da kullum yana tabbatawa yana bibiya insha Allah zai ga haske a rayuwar kuma zai iya sauke nauyin ma hatta waɗanda suke kai shi na iyalai dangane da hukunce hukunce da jinjiri wanda mutum su ya fi bai wa muhimmanci kuma su ne babukan da suka fi tsawo shi wannan babi na karshe na goma sha bakwai shine babin da ya dunkule ya magana akan mutumin gaba ɗaya kama daga farkon kasancewar shi a digon a cikin mahaifa har zuwa bayanan da ya cike da su ana muna fatan da sarki saka wa shi wanda kai alimar da bai da kai ya kuma fatar da mu da abubuwan da ya tattara a ciki kurakurai kuma da muka yi wajen karantawa ko fassarawa ko bayani to Allah mafikin sarki ya yaje mana ya kuma ganar da mu da kara mana fahimta sai na ga da yau shi wanda littafi mun kammala cikin darussan nan guda ɗari kenan tun kafin mu fara mun ci da ma mun gama da mu dora da wani littafi a tafasir fi tarbiyyatul aflak tunda wanda ya magana yadda za a reni yara ko mu goya mu ji baya da bayanai akan kurakuran da magidanta ke yi game da tarbiyyar yayansu akwai abin da rashin sani ya sa akwai abin da a zato mai kyau ne amma kuma a zahiri ko a addinance ba mai kyau ba akwai abin da sanda ake wa yaron da aka yi gata ne amma kuma lalata yaron da shi suna fi shi wani littafin shi ne zai biyo bayan wannan in sha Allah cikin darussan da shi kuma za su biyo bayan shi to sai akwai wasu ayyuka haka masu muhimmanci da ya kamata ɗalibai na ilimi a ce ana yi akwai maganar da mun daɗe muna tattauna da wasu za ka ga akwai ayyuka da mu hausawa ko kuma masu magana da harshen hausa suna da bukatuwar a yi masu za ka galibin ba wallafe-wallafe masu girma da harshen hausa babu tare da cewa kuma ga hausawa kuma ga masana kuma ga malaman kuma ga kwararrun a hausa maza da ba a yi yanzu tafsir mala wakar guli na rajula da an hila ma'anin qur'an tun da yayi sai yau shi aka samu sai daga baya baya kenan da bai yi ba da ba kuma ka duba gudunmawar da wannan tafsirin ya kawo ya kawo gudunmawa ya yaya jahilci ya ilmantar da mutane ba ce shi yadda yi wannan kokarin ya yi fassara arba'un da hadisi hadisi arba'in da biyu zuwa harshen hausa to banda su sai in kana lissafa da yan ayyukan babu yawa hali muna da bukatuwar manya manyan ayyuka Profesor Mansur Ibrahim Sokoto yana da aiki amma ya ce ya kammala yanzu haka yana mata ba yana fassara tafsirul sa'ad na na cikin mujallade guda biyu zai fassaro shi daga harshen larabci zuwa harshen hausa kila na sako ga harshen mutum zai iya kai mujallabi shida kila ma ya wuce to kaga aiki ne mai matuƙar fa'ida ga tafsirin professor Umar Musa dan Umar Musa Riketin wanda ya riga ya rage akwai shi a kasuwa ashirin da na ko shida ko biyar haka ana dai samu wanda kaga shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma duk da haka akwai kuma ayyukan da kuke da matuƙar buƙatuwar su da ke game da dare wasu na kokari inda yake fitar da littattafai yanzu haka ma akwai wanda yana nan yayi ba duk da abu ne fito hannun mutanen da yake da alaka da abubuwa na addini yadda ya saba sama akwai ayyuka wanda suna da buƙatuwar a ce an yi kuma za su taimaka wajen matso da ilimi a hannun mutane fassara kutuba da aka fara yi zuwa harshen hausa kowa ya san taraya masallatanmu wanda da kashi casa'in za a ji a dawa ba a san gani ba yake ba kawai zai hau ya hutubobi shi ya wuce da a san me aka ce ba amma na barkacin fassarawar sakon na isa kuma muka yi sa'a mu kasar mu akwai yancin addini amma mu muna wuce gona da iri a amfani da yancin amma za ga akwai yanci ba wani gidan gonar zai kira a ce to sabon gari ga hutubar da ake so mu yi aina malami ne kawai wani ma sai ranar wani ma sai kada ke kai saura sai na ma kafin ma ka lala rubuce zai gabatar kuma yi ke to kaga daukar nassoshi ko littafai na musulunci zuwa harshen hausa suna da matukar muhimmanci kuma suna da matukar amfani a ce a yi to dai din kawo wannan maganar shine wannan littafin a iya sai na ban san wanda yi shi da hausa ba gaba daya amma zan yi kyanto yanzu a fassara shi fassara shi da Hausa sai a samu bugun da aka yi ta hakiki kamar kwasan aljumu'a ya yi ta hakiki shi kusa shafi da bishi daga wani abu to ki shi kenan sai sai ka zo kace ka fassara in ka zo fassar akwai ayyuka da zaka kalla sai ka fara da tarihin mawallafin sababin wallafa littafin manhajin da ya yi wajen rubuta littafin sannan kwanamat wani tsari za a yi wajen fassarar sannan hadisan da ya kawo a tsaya a daga kafari in aka yi aka dai taimaka ina ka buga ya kai wannan ko ya ci wannan ko kaza kaza zai taimaka ya fito hannun mutane zai ga ya yi amfani kuma irin wannan shi wanda ya yaba da sadaka jariya magabatan nan da a ce ba su wanda ko wanda ko ko sunan su ba za su ba Bukhari sun san da littafai shi da kuma hadisi da wannan kula mawul mazahi duka sun san su ne saboda wanda ko wanda kansu sai ta za ka ba sa gajiyawa wajen ganin sun yi su da wannan ba zai iya zama wani aiki da mutum zai bari a baya wanda in har ya kamfata mutum ya yi to zai zame mashi alkhairi zai zame wa can baya alkhairi zai ci gajiyar shi kamar da ya bashi cin gajiyar shi to kaga inda wanda bai iya gida ya sha wani zai gyara ba kaga ana fassara shi da da Hausa ka fassara ka ka gama ila baka da kudin da zaka dauki nauyi Allah bai kawo wanda bai iya dauki nauyi da yadda na fara tsarawa cikin muka yi darasi bukatun sati ya zagayo fassara fitar ban gama da yawa ma so da yanayin lokacin amma ka da wani zai iya zuwa ya duba ki da ko auren fara da yi ba yana da lokaci indomin ɗari biyu da hamsin masha Allah idan sabani ya fassara ya shirya za ga yi amfani kwarai da gaske muna da buƙatar ire-iren wa'annan ayyukan sosai ko ɗazu da wasu ma shekaru wasu watanni baya akwai tattaunawa da wasu kuma ke da kawo da irin wannan shawara akwai wani da ya kira ni cikin malamai da shi yana da shawara musu a nemo masana ɗalibai ilimi ko malamai a yi tafsirin qur'ani mai girman gaske wanda zai zama al-mawsu'atul qur'aniyya nan ta al-mawsu'a kusan komi da ruwanka yace in so samu ne wannan mawsu'a ta qur'ani ka kai volume 60 kowane isu ne volume daya in an zo za ka ji tarjamar ayoyi tafsirin ayoyi hadisai masu alaka da ayoyi hukunce-hukunce na aƙida hukunce-hukunce na fikihu na mu'amala na ladabi na akhlaq sannan in akwai wata matsala ta tarihi a tsaya a dandake ta sannan in akwai wani abu na magani a fito da shi a yi filla-fillan shi a ƙasar hausa yadda yake sannan a zo a kalli kira'at wannan izin da ake tafsirin shi wanda ta kira ohi ne wanda wuri ne ake da bambance bambance na kira'a ko riwaya sannan menene tasirin kira'ar wajen ba da ma'ana canza ma'ana daga wannan kira'a zuwa wannan kira'a sannan a dawo wajen masana lura a wannan izin akwai wani abu na lura da ya kamata a ce an sani ya ce haka tashi ka wajen ilmomi ne goma sha biyar ta ce mutum goma sha biyar zan yi kai ka nazarta mana kira'ar kawai kai ka nazarta mana tarjama kawai sai ka nazarta mana tafsiri da hadisai masu alaka da kai ka nazarta mana misali na tarihi misali na kaza misali na kaza sai a ce an bada wata daya ya ce shi haka tsarin ya yake a wani haka ya kamata yi duk wata ya izin daya kaga za a yi su za a yi wata sittin kenan in sha Allah shekara biyar za a gaba Dr. Mansur Sokoto wancan tafsirin da yake da ya kammala wanda yake mata ba'ayar na asa'adi na ga kake kara goma sha biyar yanayi shekara goma sha biyar saboda babu lokaci galibin ba sa iya aiki sai sun bar gari a gari ba zai yi ba kamar yanzu profesa umar sani umar da yake girki shi kowa ya abin da ya faɗa shi ke tafsirin galibin ya ce sha ɗaya na dare zuwa uku na asuba shi ne kaso mafi yawa na aiki sha ɗaya na yi zai fara zuwa uku ya dakata an cinye dare kenan a lokacin da wani yake jiran sha ɗaya ina ga shi ne yusuf na kyauta ya fara ko ko ba ta ɗaya ne YouTube da yi sun shiga ana ta mining a fine ana ta bincike a YouTube to kaga ana akwai bukatar ire-iren wannan kwarai kwarai da gaske irin waɗannan tunanin-tunanin da kuma da tattauna da malam bashir lawal shi ma da irin wannan tunanin to har ma muka fara ta tambar a nemo a fara ba za a fara da tafsirin ba zai girma kuma da yawa aka fara gida wasu za su gudu kamar mu fara da ƙanana mana za ka mu fara fitar da proposal na shi ne zuwa za a ci gaba a nemo wasu su zo a tsaya a yi hatta fatihul bari ina da fashi da ra'ayin a fassara ta da hausa za ka kai gurin ashirin da biyar amma a fassara nan garin za ya ce mu har hadu wani ya sai da wake wani ya kawo kaza mu haɗa ku sai gurin ɗaya ku gina ƙaton wuri mu rika zuga lantarki wanda zai bincike ya shige karanta fatawar bari ga na larabci ga na hausa tafsiri ga shi nan ga na larabcin ga na hausa littafi kaza ga na larabcin ga na hausa zai taimaka kwarai kwarai da gaske kuma sadaka ce mai gudana amina amin kuma wannan shi ne fa'idar hadisin ribar lokaci kaga ayat da muka wuce da muka karanta a cikin suratul fatir bayanan kuma da ma da ya da su ne fa rayuwar shi ta kula ra ka je ita rayuwar za a tambaye ku awala nu'ammiruku ma tazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadir nu'ammiruku kaga rayuwar ake kallo an raya ka kafafuwan mutum ba za su tushe ba za su alkiya ba sai tambaye shi game da ababe guda hudu daga ciki akwai ana umri rayuwar shi ko kace shekarun shi su da ka wa'annan ababe suna da muhimmanci mutum ya rika nagarta su musamman rayuwa ba su take da shi ba na kwaifin sarki amfanar da mu da abin da ana yin tattara Allah kuma ba mu yi kun fara shi wanda aka tafi da ita ne a lallani lafiya wanda ba su da shi yi tuntuɓar mana amal don a samu wanda rana ya kai shana mu bashi rakar za mu fara da mukaddima a kan littafin da kuma ne littafin wanda shi ma za a ci shi ne da darasi na farko Allah ya samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.